بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata talatin ga watan muharram hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير ما علينا كم بينا منا يبو da jinjinan ban girma da tarin alkhairai da malamai suka ambata wanda babban sahabi mu'awiya dan abi sufyan Allah maɗaukin sarki ya mai. Mala ya ce, wani ƙalabun kathirin, Ibn Kathir ya ba da labari anna rajulan asma'a mu'awiyata kalaman sayyi'an shadidan. Wani mutum ya tsaya gaban mu'awiya ya ci mutuncin mu'awiya, ya gaigaya ma mu'awiya maganganu munana, faƙila lahu, sai ga ce mu'awiya lausa ɗauta alaihi. ka ɗauki matakin mulki ka mukurƙushe shi mana mun gano wannan wannan mara kunyan zai zo yana ma kaza kaza kaza kai maganin shi mana faƙala sai mu'awa ya ce inni la'astahayi min Allah ya ce haƙiƙanin gaskiya ina jin kunyan Allah an ka hilmi ala dhanbi ahadin min ra'iyyati in tozarta haƙuri na in yi gajen haƙuri don gane da zunubin ɗaya daga cikin waɗanda nake kulawa nake jagorantarsu kun fahimci wannan in kasa haƙuri kan wannan ina jin kunyan Allah yana ƙasa da ni ne duk abin da ya ɗaukan makan shi yanzu ya isa ni ba kowa ba ne ya zagan ya ci mutunci na ba komi ya ji ina fatan mun gano wannan da kyau wasu abubuwan da suke faruwa waɗannan abubuwan da muke karanta yake sa mutum in ya ba sai mu rabu da shi sau da koyi da magabata kuna gano wannan da kyau ku amma akwai wanda in har kai mai darza ɗaya to shikenan tarihi zai zama don ire-iren shi an dirje su haka Allah ya sa mu dace a dama in ya taba wannan ya danganta ko in yafe ko in bari amma ya taba addini wannan muka sani ai kai ka bi kowa sani ai ko mun ce ai shiru ba shiru ne muke nufi ba gaba muke jira ko mun ce mun yafe ba yafewa muka yi ba muna ɗaukan wawa ne mu mamaye shi kuna fahimtar wannan da kyau ku ana tafakan isa duk wani abin da kake da labari wai wani ya taba addini mun sani kaga mun yi shiru ba shiru ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau ana son abin ya zo da munasaba kuma an kusa ai dan ana tafe kan isa lokacin in an zo to shikenan lokacin za a bambance tsakanin zare da abawa tsakanin mutum da mutum mutumi tsakanin malam da malum malum ina fatan mun gano wannan da kyau lokacin ne za a yi walƙiya kowa ya ga kowa a gane idon tsoho a gane idon kura don dama idon kura kwarmi ke gare shi idon tsoho ma kwarmi ke gare shi in ka shafa baka gane ba sai ka cafki kura a matsayin tsohonka amma in aka walkata walƙiya falawo in ga gani ka ce ga ta na ganta ai an lura da wannan ko wa qala rajulun li muawiya wani mutum ya ce ma muawiya ma ra'aitu an zalaminka ka ni ko ban taba ganin mutum mai kyakkyawan kau da kai da alheri da yafiya irin ka ba faƙala muawiya sai muawiya ce bala dole aka yi kasance mana man wajahar rijal bi misl haza duk wanda ya fuskanci al'umma yana jagorantarsa irin wannan yanayin dole ya zama mai haƙuri da kau da kai a kansu wanda bai kai ma ya tanka ba sai ya tanka wanda bai kai ya surutu ba ma sai ya yi to shi na duk an mai to mu'awiya sai ya kyautata ya ce ban taɓa ganin mai kyautatawa irin ka ba ya ce eh mana wanda ya shiga wannan harka dole ya zama haka to amma yanzu sai ga jagora ne shugaba ne ƙarya yake wa mutane bai faɗin alheri bai kyautatawa bai bai ga sunan Allah kaɗai san yawansu yasa duk wanda ya zama zai jagoranci al'umma ko Allah sai ya ɗauke waɗannan abubuwan in zai kai ga a riƙa zargin annabi wai malam waye ba za a zarga ba kun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye mu cikin fitina karanta albidaya wan nihaya juz'i na 8 shafi na 138 fa hal yuqalu ba'da haza Mala ya ce, Shin yanzu hankali zai yadda bayan duk waɗannan bayanai an ya sa'a hilmu mu'awiya radiyallahu anhu a ce duk da wannan haƙuri da kau da kai na mu'awiya a ce wai a waye gare su faha'an nas wa ammatahum almujahiri na lahu bisabbi wa shata'im inda ana samun jahilai ƙidahumai dolaye suna bayyana zagi ƙarar a kan shi wa huwa amirul mu'minin a matsayin shi na amirul mu'minin na jinsa fa la'ala kawai sai dai girgiza kai ya kawo da kai ya rabu da su suna zagi da cin mutunci yana sani yana kallo sai ya kawo da kai ya kyale su sun mai yi amuru ba'a da zalika duk da zagin da ya san ana mai da abubuwa na ɓanna kuma sai a ce wai shine yake yin umarni bi la'anil khalifatar rashidi wai da zagin khalifan nan shirare Ali ibn Abi Talibin alal manabir wai shike wannan wa ya amuru walatuhu bi zalika wai har a ce shi yake umurtan wai jagororin shi da yin haka fi sa'ir al-amsal wal buldan a garuruwa anya an kyautata an faɗi gaskiya kan mu'awiya kuwa Mala ya ce alhukumu fi hazali kulli sahibi aqalin wa fahamin hukunci akan wannan ya shafi duk mai hankali da tunani ai ina fatan mun gano wannan da kyau ya shafi wannan kuma wallahi daga ran da ka zama mutumin kirki ba ruwanka da harkar mutane ko lokacin su ko mutane za su kokarin shiga cikin harkanka in ba ka da wayo sai ka biye masu bata maka lokaci dan dama su ba masu da lokacin bataccen ballantana mai kyan to kana biye masu kokari suke su gayyace ka cikin shirmansu mai hankali ko ba zai sa kan shi a wannan ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu. Wa amma masta dalla bihin rafidiyyu Mala ya ce abin da wannan ɗan shi'a ko ya kafa hujja da shi ala tilkal firya akan ƙaryen da ya kawo bima a zahu ila sayihi muslim da ya danganta magana wai cikin sayihu muslim falaisa fihi ma ya dullo ala za'amihi Mala ya ce kaf cikin muslim ba abin da ke nuna abin da ya riya ɗin haka tintini muke wannan maganan ba a ma zo kan dalilin nashi ba haka ake yi in mutum ya zo da magana ya hayaniya ko ba shi ba a hankali abubuwan da ya gina ka wargaje su sannan sai ka zo asalin dalilin da ya ce shine dalilin sai ka rusa shi jama'a annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko ya ce babu wa huwa bi haza inna ma yushiru ila hadisi amir bin sa'ad bin abi waqas ya ce takaman shi nuni yake zuwa ga hadisin amir ɗan sa'ad ɗan abi wa ƙasin an abihi ƙala daga mahaifin shi ya ce amara mu'awiya tubun abi sufiyan sa'adan ya ce wai mu'awiya ne ya umarci sa'ad faƙala ya ce ma aka an ta subba aba turabin kai me yasa baka zagin abu turab za ka zo ka ji me yasa ya mai wannan tambayar domin ya ga ya fito cikin mutanen da aikinsu ne zagi kama a ce daba ne da ake zagin mutanen kirki sai kuma ga wani ɗan cikin daban ne baya yi sai ka ci a to kai wane ya baka zagin muna fahimtar wannan da kyau ko haka na faruwa ko bai faruwa ina fatan mun gano wannan da kyau kamar yanzu ka ce kai dan dirar ne ya baka zagin suwa ne ina fatan kun gano wannan da kyau dan da ma ya addinin su ne ko baka bane to sai ka ce kai kana dirar me yasa muka ji baka zagin su ne shago sai ce ai ni na san zagi haramun ne sai ce to Allah ya shirye ka ina fatan mun gano wannan da kyau misali faƙala sai ya ce ama ma zakarta salasan qala hunna lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama cin da ka ambaci ukun nan to annabi ne ya faɗa mai falam asubbahu ba zan zage shi ba li an takuna li wahida min hunna ahabbu ilayya min humurin na'ami mun karanta su a baya darajojin ali da ya zayino ko yace ɗaya daga cikin waɗannan darajojin da ni ke da yace wallahi ya fi ma a tara min garken raƙuma baki da yace hadisi ne mai tsawo karanta shi har zuwa ƙarshe muslim ne ya fitar da shi a kitabu fadailu sahaba babun min fadailu ali a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da ɗaya Kalan nawawi malan nawawi da ya zo sharhin hadisin ku ji abin da ya ce ƙaulu mu'awiyya ta haza laisa fihi tasrihun maganan mu'awiyya da ya yi babu ƙarar abin da ya fito ya bayyana bi annahu amara sa'adan bi sabbihi da ke nuna cewa ya umarci sa'ado da zagin ali wa inna ma sa'alahu an sababil mani' lahu min sabbi tambayan shi dalilin ƙin zagin yayi ka annahu ya ƙulu halimta na ata tawarru'an shin ka daina zagin ali ne ko ba za ka zagi ali bane saboda bin Allah aw khawfan ko tsoro kake ji aw da zalika ko makamancin haka fa in kana tawarru'an in saboda Allah ne da tsantseni wa ijlalan lahu da girmama sayyidi ali an sabbi ka kasa zage saboda wannan fa anta musibun muhsinun kai daidai kuma kana da lada wa in kana gaira zalika in kuwa ka bari ne ba don wannan ba falahu jawabun akhar wani ansan zai bada ba wannan ba wala alla sa'adan kada kana fi ta'ifatin Malam ce mai yiwa sa'ad ya kasance na cikin wasu jama'an da ya subbuna suna zagin Ali falam ya subba ma'ahum shi baya zagin su suna amma shi baya yi wa ajaza anil inkar kuma sun bi karfin shi bai ma iya musun zagin ya ce babu kyau a bari au ankara alaihim ko ya yi musun an yi gaddaman an yi kaza amma ba su bari ba fasa alahu hada su'al wannan ya sa mu'awiya mai wancan tambayan qalu wa ya hata mini ta'awilan akhar kuma ya iya ɗaukan wani fassara na daban anna ma'anahu ma man'aka an tukhti'ahu fi ra'ayihi wa ijtihadihi me yasa baka shiga cikin masu kuskurantar da ali wajen ra'ayin shi da tunanin shi ba kun gano wannan da kyau ko da ijtihadin shi me yasa baka cikin su wa tuzhira lin-nasi husna ra'ayina ka rika bayyana mutane ra'ayinmu wa ijtihadina da ijtihadin mu wa annahu akhta'a cewa ali yayi kuskure muke kan daidai me yasa baka wannan kun gano wannan da kyau ko shine sai ya ce a'a ai na san darajojin shi ne shi yasa na tsaya kan darajojin nashi ka karanta minhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj a mujalladi juz'i na goma sha biyar lamban shafi na ɗari da saba'in da biyar Allah madaukin sarki ya sa mu dace وقال القرطبي معلقا على وصف dirar as-sudai lokacin da limamul qurtubi ya zo yana ƙarin bayani da ya zo siffanta dirar as-sudai li aliyin wani mutum ne mai suna dirar shi ma as-sudai yana siffanta sayyidi ali kun gano wannan da kyau ko ba wannan dirar din naku ba wannan dirar mutum wa sana'ihi alaihi da kuma yaban da yake masayyadi ali bi huduri muawiya ko muawiya na wajen ku gano wannan da kyau ko wa buka'i mu'awiyata min zalika da yabo ya yabo ma mu'awiya fashe da kuka saboda tausayi wa tasdiqihi li dirar da kuma gazgata dirar fi ma qala cikin abin da ya faɗa mun gano wannan da kyau ko malam ce kakkumanta taqaddama takhrij hadha al-khabar wa naqli tarafin minhu malam ce mun riga mun yi bayanin takhrijin wannan hadisi da bayyana ɓangare daga cikin shi a shafi na 247 zuwa 248 a cikin wannan littafin a can baya. wa hazal hadis malai ce kun ga wannan hadisi ya dullu ala ma'arifati mu'awiyata bi fadli ali yana nuna cewa mu'awiya ya san falalan ali wa manzilatihi da darajojin shi wa azimi haqqihi da girman haƙƙin ali wa makanatihi da matsayin shi wa inda zalika yab'udu ala muawiyah an yusarriha bi la'anihi wa sabbihi wannan na nuna cewa ba zai yiwu ba a ce wai kamar muawiyah koma yana suka da zagin aliyu ba zai yiwu ba wannan lima kana mu'awiyata mawsufan bihi min al-aqli wad-din saboda ali yana da addini da hankali jama'an kaji zagi mu'awiya na da addini da hankali in kaji zagi wallahi ko da rashin hankali ko rashin addini in dai mutum na da hankali bai zagi in ko yana da hankali kaji zagi to ka bincika bai da addini cikakken daƙiƙi ne jahili ka kalla da kyau to sai ka je ka biya ma jahili mahaukaci kuna gano wannan da kyau jama'a shi sa mu ilimi ne ke jagorantar mu gaskiya duk lokacin da aka zo da harka na ilimi to sai mu bi in aka zo da harkan jahilci sai mu janye jikinmu duk yadda aka gayyace mu cikin jahilci sai mu ce a'a ku bari mu ba za mu zagi kowa ba gaskiya mu ba mu haka mu ba karantar da mu wannan ba jama'a mun yi karatu ɗazu da asuba mun yi da azahar mun yi da la'asar mun yi da magariba yanzu mun yi da isha'i kana lokacin zagi yanzu nazarin wannan ma bai sheka aiki ba jama'a mun gano wannan nazarin wannan bai sheka aiki ba karatu biyar a shekarar biyar ana maka wannan kayan graduating kenan me zai hana ba za ka zama malami ba to amma an ka biya ma mutane a dandali yau ka je ka zagi wani gobe kai sodo kan wani ji ba haɗa ka gaba da wani gobe haɗa ka husuma da wani duk shedan sai biya tsitsince karatun ya bakka ka zama huhun ma'ahu Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai malo yake cewa ba zai yi mutum mai hankali da addini ya haka ba wal hilmi wal karamil akhlaq ko ba zai yi mutum mai haƙuri da girman ɗabi'u na ƙwarai ya haka ba wa ma yarwa anhu min zalika cikin abin da ake ruwaitowa cewa shi mai addini ne da mutunci da sanin ya kamata ba zai yi wannan ba fa aksaruhu kadhibun malai ce mafi yawancin maganganun nan da yan shafa suke faɗi kan mu'awiya ƙarya ne la yasihu wallahi ba magana ta inganta to jama'a ba dole ma mu yadda da wannan ba yanzu abubuwan da ake yawo a gari a kanmu ba ƙarya ba ne ka ji mutum ya zauna yana faɗin magana kai sai ka ɗauka magana nan daga Allah take ma wallahi ƙarya yake wallahi al'azim kuma ba ƙarya mai ciwo irin mutumin da zai ce yana faɗin addini a madadin musulunci ya zauna ya awa ɗaya da wani abu yana ƙarya wallahi al'azim kuma wannan ƙaryan ba za a yafe ta ba don sai an yi magana kanta kuna gano wannan da kyau ko bayan da za a bar al'umma ana yaudaransu ana cin amanansu ana musu ƙarerai kuma da sunan addini wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam Allah ya kiyaye mala yake cewa wa asahhu ma fiha qawluhu lis-sa'd ibn abi waqqas mafi ingancin abin da aka faɗi dangane da abin da ya ce masa ɗan abewa ƙas ma yamna uka an ta subba aba turab me yasa baka zage aba turab ba wa haza laysa bi tasrihin bisabbi wannan ba zage yake ba tambayin shi yake me yasa baka yi kawo misalin da muka bayar yanzu in ka samu ɗan darar ana kiran mu me zai ce zagi zai ba shi ba alheri a bakin su kwata-kwata wallahi al'adim duk wanda yake masjidin darar ɗin nan abin da yake kenan to an ga mai hankali cikin su baya yi kaga dole a tambaye shi kai me yasa baka zagin su wancin da dama mun san addinin gidanku ne zagi kun gano wannan da kyau ku abin da ke bada mamaki kenan jama'a haka ne ko ba haka bane sai nake ga mutane dan kaji ana zagi ka bari ka yi hakuri kowane tsuntsu kukan gidansa yake yi mu kukan tsuntsun gidan mu kukan me yake yi sunna shikenan kana zuwa zan baka sunna ne kawai ina fatan mun gano wannan yasa malam makarantar na karfafe ta a wajen nan alheri ne kar a sake ta da makarantar nan a wajen nan ba karamin alheri ba dan zai kau da guban da ke wajen nan saboda dandali ne wanda aka bar jahilci ya kaka gida to muddin ilimi ya zo waje ko to yana kuran jahilci ne shi yasa an ana son a batar da mutane sai a ce ku daina zuwa wajen ilimi to daga lokacin da ka kaurace ma ilimi ko to duk yanda aka sanyi aka so a wasan kura da kai wallahi sai an yi shi yasa aka ce ai ba a da matsala iri na tunda mutumin da zai zauna akalla ba kasar bai karatu shi da kullum yana karantar da al'umma annabi dole mai son ya batar da al'umma ya san bai da matsala irin wannan dole ne ina ba mun gano wannan da kyau shi yasa masu iya magana suka ce malami ɗaya a shaddu ala shaitanin min alfi abidi ya ce malami ɗaya na wahalar da shedan sama da ya tasa masu bautan Allah da jahilci dubu in shaɗan ya zo ya ga jahilai dubu ko waɗannan kawai kamar kai ne ka samu sweet campo alawar larabawa kana jefa shi a baki kawai zai zama tarihi kamar yaron ka ne ka ba shi cizi yana jefa a baki zai murkushe shi ko ka sa tsami gaye a bakinka jama'a mun gano wannan da kyau ko tafiya zai yi to wallahi haka shaɗan yake ma jahilai wai sai jahili ya zo ya zaunar da kai yana ta maka bayani ya dinga fesa maka yabu saboda kai wawa ne kana sauraron shi yana bata maka lokaci yana fara sai ka ce kai wai kai malami ne da ke min surutu kana zagin malamai ina fatan mun gano wannan da ke jahili ne fa kuma jahilin da ke zama yana maka wannan hayaniyar bai da tarihi tun da ya zo duniya na wani harkan ilimi in kuma akwai faɗi wanda ko koyo muka kwanta muka koma ga Allah dole in za ka yi magana a kanmu dai ba ka ce in siyasa ba ne ba ka ce mana 'yan kasuwa ba ba ka ce mana ma'aikatan gwamnati ba dole ka ce addini muke ko kaki ko kaso ina fatan mun gano wannan da kyau kuma lokacin da zamu mutu ne waɗannan da ke batancin nan ko haka za su suna kukan ƙarya suna faɗin wallahi bayan Allah ma za addini wallahi wallahi kajin munafiki zindiki Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Za ku gani ai, ai in dai rayuwa ta muku tsawo za ku ji za ku gani za ku tuna kuma. Lokacin da za zo za a muku ai wallahi mutumin kirki ne, ya addini ne, ya ta kokari kaza kaza kaza kaza abin hannunku ake nema. Allah shi kyauta. Malin sai yake cewa a wa inna ma huwa su'alun an sababin tina'ihi liyastakhraja min indihi min zalika domin ya ji bayani dalla dalla a bakin shi me yasa bai zage aw min naqidihi ko me yasa baya darge mai daraja kama qara zahara min jawabihi kaman yanda ansan da aka bayar abin da ke nuni kenan walamma sami'a zalika muawiyatu sakata wa az'ana sanda muawiya ya ji dalilin da yasa bai zagen sai ya shiru kuma ya mika wuya wa arafa al-haqqa limustahiqihi kuma ya tabbatar da gaskiya ga wanda ya cancanci gaskiyan bai musa ta ba karanta al-mubhim lil qurtubi juz'i na shida shafi na 278 jama'a duk waɗannan littafan bajaran mu suke mu zo mu karanta duka kawai mu tsaya batalun mutanen banza a gari su bata mana lokaci duk littattafan nan bajaran suke yanzu wannan littafin muna nan za mu sa shi wata mu karanta mutane wannan yana jiran mu kawai sai mu tsaya wai muna lokacin hira da zagin wasu muna barar da ladan da muka tara muke fatan mu shiga aljanna da shi wannan irin shirme ne yanzu kana lokacin hira ne ɗazu mun yi katun muktasar ka gama nazarin zuwa magariba ne amma karatun littafin lamiya gashi an dasa maka da alintisar yanzu kana lokaci ne kafin ka kwanta bacci ke shafa ido wutari asuba ta yi muna haɗuwa da asuba an jima kuma za mu nuhubatul fikar za mu al'awasim min alƙawasim aiki ya ganka ba gama nazari ba za mu zo da azahar za mu karatun alfawa littafin me al'ilam bi fawaid umdatul ahkam da sauran waɗanda suke rakota usulul tafsir muqaddimatun fi usulul tafsir ba gama nazari ba za mu komo katun muktasar ba kana lokacin waɗannan batalun ne jama'a duk wanda yake tare da mu diyar rabu da irin waɗannan abubuwan in ko zaka je ka ne ka rabu da muka koma can kawai mu ba mu da wannan lokacin jama'a ilimi muke son makarantar so muke ka zama malami da zaka amfanar lokacin da zaka zauna gulma da zagin mutane da batanci don Allah ya haƙuri ka bari ka zo ka zauna mai addini da kai ka bar wannan hayanin mu jama'a ba tarbiyyance mu haka ba ni dai da muke karatun nan da ku ni wallahi ban ji malamai na na yi ba ko ba su ce mai in yi ba ko ban karanta cikin ilimi ana yi ba in ko kai ka gani to da Allah ka rabu da mu mu ka ban mu ilimi mala yace wallazi yazharu li fi haza wallahu a'lam abin da ke bayyana min cikin waɗannan al'amara amma fa Allah shine mafi sani anna muawiyata inna ma qala zalika ala sabilil muda'aba li sa'idin ko li sa'adin kawai bayani ne irin na dan zolayin nan haka a ku ne naga kuna zama a dandalin da ake zagi to kai ya baka yi kuna fahimtar wannan da kyau ya baka yi ba na irin wannan ba ku ne masu kaza me za baka kaza wa arada min zalika istizharan ba'd fada'il ali yayi mai haka ne dan ya bayyana wasu daga cikin darajojin sayyidina ali fa inna muawiyah radiyallahu anhu kana rajulan fatinan zakiyya mutum ne mai hankali da tunani da hangen nesa wallahi al'azim sai ya zira ka ya ingiza ka ka je ke baram baraman da za a gane kayi abun kunya da yawa wasu anguwan ina masu irin wannan ingiza mai kantu din duk wanda ya yunkuro zai mana hayaniya ko sai mu ingiza shi shi da kanshi ya rusa kanshi ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce, Hibbu mutsara hatin rijali wasu khiraji ma indahum so yake ƙwanƙwashi mazaje ma'ana ya tada su, kaman fari ne sun kwakwanta in kana son ka kama sai ka ɗan sai sa sai ka ka rufe, ka san inda suke, amma in ba ka ba sai ka ta kama yayi. Jama'a muna fahimtar wannan da ko ya ninyan tada mazaje ne domin ya gano me suke ciki. Fa'ara da an yi arifa ma inda Sa'ad fi aliyin yana son ya gano matsayin sa'ad dangane da aliyu radiyallahu anhuma fa alqa su'alahu bi hazal uslubil muthir sai ya ƙoƙarin isar da saƙon shi ta hanyar uslubi mai tada hankali irin wannan wa hadha mislu qawlihi li ibn abbas wannan daidai ne da irin maganan da ya gaya ma ibn abbas ya ce anta ala millati ali kai kana kungiyan alko fa qala ibn abbas sai ibn abbas ya ce wala ali wala ali millatin usman wala ala millati usman ba ka ƙungiyan usman ana ala millati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun gano wannan da kyau ku anta ala millati ali faƙala ibn abbas wala ala millati usman ya ce a wato kai baka kana ƙungiyan aluku sai ya ce da shi ce kuma ba na ƙungiyan usman mun gano wannan da kyau ku eh mana ba na ƙungiyan ali dan tambayin shi shi bin abbas bai ce na ƙungiyan ali ba kai kana ƙungiyan aluko sai ce wallahi kuma ba na ƙungiyan usman amma ni ina ƙungiyan manzan allah ne to jama'a yau mun ba ku ansa in muka ce muna ɗariƙa ko mazabi ko jam'iyyar manzan Allah kaji inda muka samu shi sa mun sha gaya mutane ku bi mu a hankali in muna magana ku daina gaugawa ana tafe kan isa in gai gaugawa kuma sai a raba ganiman baka malici akhrajahu ibn batta ibn batta ya fitar da wannan fil ibanatul kubra juz'in farko shafi na 355 والصغرى ده الإبانة الصغرى أشافي ندري ده أربعين ده بير واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة جزء بركو شافي نتشس عنده هدو فظاهر أبني أبيلي أن قول معاوية هنا لابن عباس wannan maganan da mu'awiya ya ce ma ibnu abbas ja an sabilil muda'aba shine irin wancan ai wai abin da ake so wai kai kakke raha da kowa kawai zai ka zama yadda ka san wani daskin da riɗi kullum kai ta kunci da jama'a an gana kai kucu-kucu da fuska abin duniya ishe ka mu ba ma haka yi kullum na ga mu cikin annashuwa ne da raha ba ma cikin damuwa da kowa Allah ya sa mu dace malam sai yake cewa fa kazalika qawluhu li sa'adin huwa min hazal bab maganin da ya gaya masa ai duk ɗaya ne da wannan wa amma madda an rafidai kun ga wannan magana da ɗan shi'an nan ya faɗi min al'amri bisabbi cewa wai ya ba da umarni da zagi fahasha mu'awiya ta radiyallahu anhu Allah ya tsari mu'awiya an yazdara minhum mithla zalika a cewa irin wannan mugun abu ya faru gare shi walmani'u min haza idwa ko walmani'u min haza abinda zai hana wannan cewa mu'awiya bai haka ba iddatu umurin al'amura ne kamar haka jama'a kun ji ko wannan irin raddin ko ku bar mu fa duk wanda ya tsokani sunna kaji mun yi shiru ba shi sai ya so ya ce da ma yau aka haife shi da ba mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu al'awwal anna mu'awiyata nafsahu ma kana yasubbu aliyan na farko a in ya umarci wani shi ya zagan ai shi baya zagin ali kamata kaddama kamar yadda bayani ya gabata hatta ya amura gairahu bi sabbihi ballantana ce ya umarci wani ya zage shi bal kana mu'azziman lahu kai girmama shi yake mu'tarifan lahu bil fadli ya yadda da falalan da Allah ya mai wasabaqi da rinja da rigayen shi ilal islam kama dallat ala zalika a kawaluhu thabita anhu kamar yadda maganganu tabbatattu suka tabbata daga ma'awuya ƙarya ake mashi sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum